الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد الفاتح الحاتم وعلى آله وصحبه والتابعين لمن هاجه إلى يوم الدين حق قدر مدار العظيم الحمد لله نمس قبدا كراتم الأذكار إن هذا تاشي الأذكار باب فضيلة الأذان an haura babu idza sami al-mu'azzina kenan ko ko ba kai ba ba kai ba bismillah ar-rahman ar-rahim ba fari lafil azani ko to ba fari lafil azani ka gani to bismillah ar-rahman ar-rahim babun farlar da take cikin kiran sallah babun farlar da take cikin kiran sallah mun ruwaito daga abi huraira allah ya ƙara yadda a gare shi abu huraira ya ce manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da a ce mutane sun san farlar da take cikin kiran sallah da a ce mutane kuma sun san farlar da take cikin tsayawa a sahu na farko a sallah sannan suka rasa hanyar ma da za su bi aka rasa waye zai haƙura a ce wani ya kiran sallar ko waye zai haƙura a ce wasu su zama su ne a tsawon farko shi ban da shi da suka rasa yadda za su sai dai a yi ƙuri'a don a fidda wanda ba zai ba da sai dai a yi ƙuri'a da sai su ƙuri'a wannan hadisi buhari da muslim ne suka ruwaito shi fi sahihahima a cikin littattafan su ingantattu an kaba daga abi huraira cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan aka yi kiran sallah shaidan yakan juya da baya yana fidda rihi la yasma tazina dan kada ya ji kiran sallah baya son ya ji kiran sallah shi yasa aka kiran sallah dawayawa yake da baya shi ma na hadisin buhari da muslim ne suka ruwaito shi an kama daga muawiya allah ya ƙara yadda a gare shi ya ce na ji manzon allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa masu kiran sallah adwalun nasi a naƙan su suka fi kowa dogayen wuya rana alkiyama an sami bambancin fahimta tsakanin malamai game da ma'anar wannan hadisi akwai masu cewa wato su masu kiran sallah irin wuyar da ake ciki a wajen tashin alkiyama su ba sa ciki shi yasa za su iya daga kansu kaga wanda bai cikin wuya shi ke iya daga kai wanda yake cikin wuya galibi sai sun kai da kai to akwai wanda suka ce akwai abin da ake nufi dai da hadisin ba lalle sai mun sani ba akalla dai hadisin yana nuna faralar su masu kiran sallah wannan hadisi muslim ne ruwaito shi an karɓi daga hadisi sa'id al-hudri Allah ƙara yadda a gare shi yace naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa bayan da za a yi jinnun aljani wala insun ko mutum wala shin ko wani abu daban ya ji kar amsa kowar miryar mai kiran sallah sai ya shaida ga shi mai kiran sallar rana alkiyama wanda yake kiran sallah duk wani abu da ya ji kiran sallar nasa to a ranar alkiyama zai zo ya bada shaida a gaban Allah cewa wannan fa mummuni ne wanda shayi yana kiran sallah wannan hadisin buhari ne ya ruwaito shi hadisan da suka zo a cikin farla kiran sallah suna da yawa asabuna malaman mu shafi'awa sun sabani a game da kiran sallah wal iqamati da iqama wanne ne a ciki yafi kiran sallah tafi iqama ko ko iqama tafi kiran sallah ala arba'ati awjuh an samu kusa ko hudu a nan al'asawu annal azana afdal zancen da yafi inganci dai a cikin fasakun guda hudu shine cewa kiran sallah tafi daga iqama
والثاني الإمامة أفضل a na biyu shine cewa wato kiran a i- i- limanci ba ko tsakanin kiran sallah da limanci tsakanin mai kiran sallah da liman wanne ne ya fi tare da lada mafi yawa kauli na farko shine cewa ai kiran sallah ya fi samun lada ya fi mai kiran sallah saboda yana sanar da wasu can ma wanda ta yi wannan sanarwar ta sa su tashi su yi sallah kaga ladansa ai ya fi gamawa kenan kauli na biyu shine cewa limanci ya fi
والثالث a المناسبة na uku kauli na uku cewa da limanci da kiran sallah duk ɗaya ne والرابع na na hudu إن علم من نفسه القيامة bi hukokin imama cewa shi wanda zai limanci in ya san shi din nan zai iya tsayawa da hakokin limanci واستجمع ك- kisalaha ya tarar da tadodin da ake bukata a wajen yin limanci فهي أفضل to ki- a, limancin tafi daga kiran sallah a sannan وإلا idan ko ba haka ba فالأذان ai أفضل kiran sallah ta fi
باب صفة الأذان babin siffar yadda ake kiran sallah
اعلم ka أن sani أجوازه cewa مشروعة.
lafizan kiran sallah masu shuhura ne ba za a sa musulmi ya ce bai san su ba
والترجيع عندنا سنة sake maimaitawa a wajen mu mu shafi'awa sunna ne kamar yadda ma kenan yake a wajen malikawa وهو أنه إذا قال yadda بأعلى ake صوت taddi'in shine idan shi mai kiran sallah ya faɗa da mafi ɗaukaka muryarsa Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar su shafi'awa a wajen kiran sallah sun zaɓi cewa a farkon kabarbari huɗu ake ba kabarbari biyu ba amma mu a basawar mu an zaɓi cewa kabarbari biyu ake ba huɗu ba amma inda muka haɗu da mu da shafi'awan yanda mu ma a musamman mu akwai tarji'i wajen shafi'awan ma akwai tarji'i kala sirran sai ya faɗa kuma a ɓoye بحيث يسوء نفسه yanda zai je da kansa ومن بقول da wanda suke kusa da shi ya ce ashadu an la ilaha illallah ashadu an la ilaha illallah ashadu anna muhammadan rasulullah ashadu anna muhammadan rasulullah ثم يعود إلى sannan kuma ya koma zuwa bayyanawa وإلى da ɗaga murya فيقول ya ce ashadu Allah ilaha illallah ashadu Allah ilaha illallah ashadu anna muhammadan rasulullah ashadu anna muhammadan rasulullah والتسويب أيضا مسنون taswibi ma abin sunantawa ne a wajen mu mu shafi'awa to haka ma yake a wajen mu malikawa
وهو أن يقول shi ne mai kiran sallah ya faɗa idan a kiran sallah asuba ne kadai ba sauran sallo ba sauran kiran sallah na sauran salloli ba bayan ya gama أي على الفلاح.
daga faɗin hayya alal fala الصلاة خير من النوم ya ce assalatu khairun minan nawwam الصلاة خير من النوم assalatu khairun minan nawwam وقد جاءت الأحاديث بتفصيل hakika a ذلك.
hadisai daban-daban sun zo da tarji'in nan da kuma taswibin nan وهي مشهورة hadisan nan suna da shuhura kwarai وألم ka sani أنه لو ترك cewa shi mai kiran sallah da zai bar tarji kawai tun farko bai tsaya ya ce ashhadu an la ilaha illallah da kaskas- da kaskantar da murya ba a yana cewa Allahu akbar Allahu akbar sai ya ci gaba da daga murya Allah ashhadu an la ilaha illallah da ce zai bar fadin as-salatu hayru minan nawmi ساعة أذان da kiran sallah ta sa ta inganta وكان تارك amma dai ya bar abin da yafi ولا يسوى أذان mallayu mai wato kiran sallah wanda bai kai matsayin tamizi ba ba ta inganta a shafi'awa suka ce ba sharaɗin wanda zai kiran sallah sai ya balaga ba amma dai sharaɗi ya kai matsayin tamizi
ولا المرأة hakanan kiran sallar walal mar'ati kiran sallar mace ba ta inganta
و- ولا الكافر a yaro ma kiran sallar yaro ba ta inganta wai su wa azabi sabi ya Am- yi amma kiran sallar yaron da yake yi tamizi na inganta mu a masaban mu galibi ba a zancen da ya fi shura shi ne cewa kiran sallar yaro baya inganta balagagge aka ce
wai za a zana da farki idan wanda yake ba musulmi ba wanda yake kafiri ya kiran sallah wa ta bi shahada ya zo da cewa ashadu Allah ilaha illallah ashadu anna muhammadan rasulullah kana zalika islam sai wannan ya zama musulunci ne daga gare shi alal mazabi musamman saban da tafi inganci wadda take ita ce a bazzaɗi to kana ba abu asali shi yasa daga baya in yake aikin musulunci kamar yake sallah a iya kashe shi akan ya bar sallah amma wasu daga malaman mu suka ce
la yakunu idan kafiri ya yi kiran sallah ba a ba a ce ai ya yi haka bisa cewa ya musulunta ba wannan kiran sallah ba a ce musulunci ne ba wala khilafa annahu la yasu wa azabi sai dai da wanda suka ce kiran sallah tasa ta sa ya zama musulmi da wanda suka ce kiran sallah tasa ba za ta sa ya zama musulmi ba duk sun gama akan cewa kiran sallarsa dai ba ingantacciya ba ce
ne anna awwala domin farkonsa kana qabla ya afku ne tun kafin a ce an yi hukunci da cewa shi dinnan ya musulunta
wata babi furu'un kasira akwai wasu rassa masu yawa a wannan babin qararatin fi wadda yake an kawo ta a littattafan fikihun laysa hadha maw mauri a iradiha da ba nan ne ya tsace a tsaya kawo ta ba wanda yake son ya ganta ya koma ga littattafan fikihun babu sifatul iqama babu sifar iqama al mazabu sayyi masaba ingantacciya wadda ita ce abin zaɓi alladhi ja'at bihi al wanda hadisai ingantattu suka zo da ici annal iqama cewa ita ikama kalmomi goma sha ɗaya ne Allahu ga yadda suke Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala salati hayya ala al falahi قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله to wannan shine ruwayar da tafi karfi a ruwayoyin ikama kalmomi goma sha ɗaya to alhamdulillah sai mu tashi faslun ilam annal azana wa alam annal azana wa iqamata sunnata ne akwai ne tambaya ko yake tambaya cewa wa ma yurikum ma balagar salatu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa wa sahabbai game da wani wanda wadan abokinsa ko dan wani sai musu kafin shi shi sai da aka wasu kusan shekara kafin ya mutu cewa ashe ah, da suka ce a ai wancan da ya mutu kamar ya riga shi hutawa sai ya ce a to wannan da ya mutu daga baya kun san abin da sallarsa ta kai shi ba ya shekara yana sallah ba ina ma masalus salati ka masalin naharin gamrin azmi ita sallah yadda za a kwatanta ta kamar wani rafi ne wanda yake ruwansa ya sha kai kuma ga ruwan na daɗi a- a- wa- a- biyadi ahadukum da yake ikon ɗayanku ko ba- bibabi ahadukum a ƙofar gidan ɗayanku bibabi ahadukum ya ka tahimu fihi kulla yawmin da kullun zai shiga ciki yayi wanka fa ma rauna zalika yubqi min darani a ganinku wanda yake shiga rafin nan mai kyan ruwa kullum har sau biyar yayi wanka akwai wani abu da zai saura a jikinsa mai sunan dauda a fa na la taruna ma balagat bihi salatu shi yasa wannan wanda ya rayu daga baya bayan tafiyar dan uwansa ai yayi salloli ba ku san irin matsayin da sallarsa ta kai shi ba a ƙala ya ce man kana yuridu an ya galada wanda yake nufin ya magana da ba ta dace ba a shi da shirin ko ya waƙa waƙe to ya fita daga masallaci ya koma wani waje masallaci ba wajen a zauna a yi surutai ba ne alaƙar da ahalil azumi da tatil azaimu wa tati alaƙar da kirami makarim baitocin na mutanabbi ne da yake cewa ita niyya tana zuwa ne bisa gwargwadon shi wanda zai niyya wanda yake babba ne sai ka ga ya yi niyyar aikata abin da yake babba ba ƙarami ba Ah, wanda yake ko ƙarami ne sai ka gani ya tasa ya ƙarama ce babba sai ka ji niyyarsa ya baka buhuna amma karami sai ya ta tunanin to ko noma ɗaya zai baka ne ko ko malmala ɗaya na abinci saboda to ai shi karami ne Yan babba sai a je yana niyyar ya ba- masalan wani katon gini amma wanda yake karami zai zamo niyyar tasa ko kaka ba aka samu aka yi dai ai ba laifi shi yasa koyaushe a ita shi dan adam ya tsaya ya sa a gabansa cewa sai fa yayi babban abu wannan ne zai ta sa ya dage akan sai yayi haka nan. Eh, wanda in yayi wannan niyyar kuma ya ɗau farkin yin haka watati ala haƙin lilkiramin makarmi girmama girmame suna zuwa ne bisa gwargwadon wanda suke manya wanda yake babba shine zai abu wanda yake na gani na faɗa wata zuwa fi ainihin sange da sigarwa abu ɗan ƙanƙani ma sai ya ringa zamowa babba a idanun wanda yake karami wanda yake karami in ya doshi abu karami ma wanda yake karami in ya doshi abu wanda yake karami sai abin ya ringa firgita shi wata tsoro fi ainihin azimil azaim amma wanda suke manya babban mutum shi babban magana ma sai ya ringa ganin to wannan menene a wannan ba komai ba ce kamar an yi an gama shi yasa dai wannan baitocin sun zo ne don su daga himmar ɗan adam akan cewa ya doshi babban lamari ya ringa ganin shi dinnan zai iya abu a baula bashauti jani radiyallahu ta'ala ne ke faɗar wata magana ce shi ɗan adam abinda babban abinda ya fi kwararsa shine bai san matsayin da shi kansa yake da shi ba ko abin da zai yi ya ce ai da ɗan adam ya san matsayinsa a ce zai sa katon dutse a gaba ya ce kai dutse sai fa ka kauce ka bani waje ya ce a ƙarshe dutsen sai ya kauce ya bashi waje ai ya isa a ce dutsen ya kauce ya bashi waje to amma idan mutum yana ganin kai wanda zai waye zai tashi zai doshi da ala ya ce sai ta tashi shi ke da ala tana nan inda take amma an kace ai sai ka ga bayanta sai ta tashi to ƙarshen ta sai ta tashi ai ka fita matsayi ka fita ɗaukaka to alhamdulillah Mm. Mm. haka ai shi ma ba daidai ba ne saboda haka ɗin dorawa ne akan a ci gaba da yi wanda diye abu don samun wata bukata in ya bukata tasa bata biya ba ai a hankali zai daina amma in yana yi yana ganin bukata tasa tana biya to ai shi kenan sai ya ci gaba da yi yawa tunda to yayi bukatarsa ta biya yawa ba ba sai ci gaba da yi ba gobe ma aka yayi shi yasa wanda duk zai taimaka akan yin abin da ba daidai ba to ai shi ma yayi ba daidai din ba abin da ake bukata duk wanda zai abu ba daidai ba a faɗakar da shi kuma ka ai wani abu da zai zama taimaka ma taimaka musulmi abu ne muhimmi kwarai amma dai kowane abu akwai wajensa yawa ya abu ba wajensa ba duk matsayinsa kuskure ne karatun qur'ani muhimmin abu ne amma ka ce za ka yi a ruku wasu malam ma cewa suka yi haramun ne ko tun daga hadisi na manzo ne fito an akara alqur'ana raki'an wa sajida to a shi yasa ko bai a yi a matsayinsa shi ne daidai to alhamdulillah karanta fatiha ɗaya salatu fatiha uku Allah ya saka masu littattafan da alheri Allah ya saka wa malaman mu da alheri Allah ya ba mu fahimta Allah ya ba mu ilimi mai amfani Allah ya kore mana yin aiki da ilimi Allah ya ba mu